بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis bakwai ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 25 ga watan nuwamba 1998 idan ba manta ba muna karatun wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله muna ƙarƙashin a tashahudul awwalu tahiyar farko a ƙarƙashin fasli na jilisatu tashahudi zaman tahiya mun karanto hadisai waɗanda ainihin malamin ya kawo mana dangane da haka muna hadisai na ƙarshe-ƙarshe sai lokaci ya ƙure mana don haka sai mu ce wani ha rajulan wa huwa jalisin mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati fa qala innaha salatul yahudi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wani mutum yana ainihin wato zaune a sallah amma ya yi dafe da hannun shi na hagu a sallah shi ne aka ce ya hana wani mutum da ya gan shi a zaune yana dafe da hannun shi na hagu a cikin sallah ma'ana mutumin yana sallah ne sai sa hannun shi na hagu sai ya yi dafe madadin ya ɗauki hannun hagu ya ɗora a kan cinya ko gwiwar hagu to sai ya yi dafe da shi فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يا هنيشي yake da shi innaha salatul yahudi ai wannan sallah ce ta yahudawa yahudawa ne suke yin sallah suna yin dafe wannan hadisi al-imam al-bayhaqi wal hakim sune suka rawaito shi wa sahahahu hakim al-imam al-hakim ya ainihin inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya yi muwafaqa da shi wato ya mara mishi baya akan cewa hadisin sahihi ne وهو مخرج مع الذي بعده في الإرواء الشيخ العلامة الألباني يتي ده wannan hadisin da kaji mun karanta da hadisin da ke biye da shi to ya tsaya yayi bayani akan yadda aka suka inganta a cikin littafin Irwaul Ghalili a lamba hadisi na 380 daidai wa fi lafzin a cikin wani lafazi annabi yake la tajlis hakaza kai kada kai zama irin wannan kar kai zaman dafi fa innama innama hadhihi jilsatu alladhina yu'azzabuna domin wannan zama ne na waɗanda ake ɗanɗana musu azaba a ranar alkiyama al'imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa abu dawuda da al'imamu abu dawuda bi sanadin jayyid da isnadi wanda yake mai nagarta isnadi ko sanad duk abu ɗaya ne sai dai sukan saba wani lokacin zaka ce isnadi ana nufin sarkar mazaje waɗanda suka kawo hadisi misali imam al-bukhari ya ce haddathana abdullahi ibn maslamata قال أخبرنا مالك مالك يتي عن نافع نافع يتي عن ابن عمر في أتي سندي إسنادي ما لمن da suka karantar da kai har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuwa kan wanda aka danganta magana a wurin shi sai a ce isnadi ko a ce sanadi to kawo hadisi da isnadi shi kan shi ana kiran shi isnadi misali sai ka kawo hadisi ka ce annabi ya ce innamal amalu bin niyati sai a ce maka asnid to kawo isnadi kenan to shi kanshi kuma isnadin ana kiran shi isnadi kawo isnadin kuma ana kiran shi isnadi wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisin daban annabi yace hiya qidatul maghdubin a maghdubi alaihim to wannan zama ne na waɗanda Allah raukakin sarki ya ainihin fushi da su jama'a mun fahimci wannan wannan kalma qidatu kamar kalmar jilsatu ce idan ta zo ita kadai sai ka iya ce mata jalsatu haka wannan kalma in ta zo sai ka ce mata qa'adatu amma in ta zo a hali na nau'iyya na nuna irin nau'in zama wajen jilsatu ko zama na wajen qa'adatu to sai ka ce mata qa'ida in ya zo a wajen nau'iyya misali zulqa'ida ba zulqa'ada ba zulqa'ida saboda ya zo ne ainihin a nuna nau'in irin wannan zama to haka wannan hiya datul maghdubi alaihim wannan zama ne na waɗanda Allah ya fushi da su ma'ana mutum ya zauna zaman dafe a cikin sallah ko ba a sallah ba to zama ne irin na yahudawa kaga wannan ya nuna hadisi shi ke fassara hadisi yanzu wannan al maghdubu alaihim su ne suka zo can kuma cewa salatul yahudi to yanzu in ka ɗauki wannan hadisin sai ya taimake ka wajen fassara ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim sai ka ce yahudawa kenan da su da waɗanda suka bi tafarki irin nasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yadda ake kenan ake samun shiriya wajen ainihin fahimta alkur'ani ko ainihin sunna din ta hanyar ita kanta sunna wannan babban malami a shekul allamatul albani yana da ainihin littafi dan karami mai suna manzilatus sunna wa bayanu annahu la yustaghna anha min alquran matsayin sunna a cikin addinin musulunci da kuma cewa babu wanda ya isa ya ce shi qur'ani ya wadatar da shi ba sai ya nemi sunna ba waɗannan su ne ƴan ƙalaƙatu kenan waɗanda za su ce ba abin da ya haɗa su da wani hadisi su kawai qur'ani za su yi aiki da shi to waɗannan bid'a na daga cikin ƴan bid'a na farko a cikin addinin musulunci shin wannan qur'ani ko ka san ta yayi zo maka ai qur'ani shi kanshi baka same shi ba sai ta hanyar hadisi domin isnadi suka kawo tiryan tiryan wane daga wane wane daga wane wane daga wane wane daga wane in ka ce kai baka yadda da ainihin hadisi ba ma'ana qur'ani ma baka yadda da shi ba kenan shi yasa bata ne jama'a lalle hadisi in dai ya inganta kuma babu wani hadisi da ya share hukuncin da yake dauke da shi lalle kai imani da shi kuma kai aiki da shi Allah ya shiryar da mu wannan hadisi Abdulrazzaq shine ya rawaito shi wato a cikin littafin shi al-musannaf kenan wa sahahahu Abdul Haqq الإمام عبد الحق الإشبيلي يا إنجان تاشي هنا ببما لنين متون قسم مغرب garin su ɗaya da ainihin al'imamu abubakar ibn al-arabi fi ahkamihi a cikin littafin shi mai suna ahkam wannan littafi a shekul alamatul albani ya yi ta hakikin shi kamar shekaru arba'in da suka wuce fiye ma da haka ahkamun kubra da ahkamun wusta da ahkamun sugura littafin kamar da al'imamu tabarani yake da al-mu'jamul kabir المعجم الأوسط المعجم الصغير shi kuma wannan sai ahkamul kubra ahkamul wusta ahkamul sughra kowanne littafi ne na fiqh amma yana yana kawo dalilai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadin shi sai a shekul albani ya ɗauki littafin sai ya ta haƙiƙin shi na tsakiyar alwusta ɗin sai ya ɗauka cewa kubra ce don haka a nan a shekul albani yana nufin ka duba ahkamul kubra amma shi da kanshi daga baya sai ya gano ashe wannan da ya tsaya ya gyara ya ta hakikinta ashe ta tsakiyar ce don haka a wannan sabon bugu na sifatin salati da ya je can ƙarshe ƙarshen inda yake faɗan littattafan da ya amfani da su sai yake cewa ya yi amfani da ainihin wato alkubra ɗin ne amma daga baya ya gane ashe ba ita ce kubra ba babbar ba ce ta tsakiya ce don haka nan al-ahkamul kenan lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da hudu sai ce bi ta haƙiƙi da ta haƙiƙi na wato shi kanshi albani shi ya ta haƙiƙin abin da ake nufi da ta haƙiƙi shi ne a samu wani babban malami wanda ya rubuta littafi sai ya zama littafin akan samu ko kuskure wuri kaza ko inji yayi kaza ko an yi kaza sai kai kokari ka gyara wannan littafi sai a buga shi shi ake nufi da ta haƙiƙi takhriji kuma shine ka ɗauki wani littafi ka ne bayyana matsayin hadisan da ke ciki wannan hadisi abu dauda ya ruwaito shi ya inganta ko bai inganta ba ga yadda aka yi inganta ga yadda aka yi in bai inganta din bane shi yake nufi da takhriji to wannan kenan don haka jama'a zaman dafe babu kyau a sallah kaga tunda aka hana ka kai dafe da hannun hagu ko da hannun dama a yayin da kake sallah to sai aka ce maka ka ɗora hannayen akan gwiwoyinka ko to za mu ji kuma yaya ake shirya waɗannan ainihin hannaye ko kuma yatsu din tahrikul isba'i fitashahudi kada yatsa a cikin tahiya yayin da kake tahiya to shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka rinka kana ainihin kada yatsanka wannan kalma haka ake karanta ta al-isba'u ko ka ce al-asba'u ko al-usba'u musallasa ce ka iya karanta ta da al-isba'u ko al-asba'u ko al-usba'u duk wanda kai daidai yatsa to yatsa din nan ka rinka kada shi ainihin wato a sallah kadawar nan dama ko hagu ma'ana dama da hagu ko sama da ƙasa abin ne da ake nufi ka rinka kada yatsanka a yayin da ainihin kake yin tahiya sallahu alaihi wa alihi wa sallama yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra annabi ya kasance yana shimfiɗa tafin hannun shi na hagu akan gwiwar shi ta hagu kaga kamar yadda muka bayani cewa wannan riwaya ta fi ta jiya yin bayani karara tafinka na hagu za ka ainihin shimfiɗa shi ka baza shi ka yi kamar ka danki gwiwar ka a yayin da kake zaune ba wai danka za ka yi yatsunka a dunkule haka ba a'a za ka kamar ka cafo gwiwar ne haka mun fahimta ba wai ɗora kawai za ka yi haka ba a'a za ka yi kamar ka cafo ta ne haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shimfiɗa tafin shi na hagu akan gwiwar shi ta hagu wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha yatsun hannun shi kuma yatsun tafin hannun shi na dama gaba ɗaya su kuma sai ya dunkule su wuri guda wa yushiru bi isba'ihi allati tamil ibhama ila al-qibla yatsan shi kuma wanda yake biye da babban yatsa dan alkenan yatsan nuni ya tonan fada wanda in ka zo fada din nan kana tsigalewa da shi kake lakuta hanci kake wannan yatsan da kake nuni to shine sai ainihin al-ibhama mun fahimci wannan da billati to abin da ya a'a ai shine zan yi muku ku yi hakuri abin da yasa ba kyau a cewa wannan yatsa na annabi as-sababa ba kyau don haka ko na kauci ba kyau a cewa na annabi din as-sababa kamar da ainihin malamai suka kawo suka ce saboda ina ma'ana as-sababa alfa'ala mai yawan zagin tsiya kai yanzu akwai ladabi ka ce annabi ya tsanshi ne yawan zagin tsiya yau wato don haka sai kaga shi sahabin don hikimar shi sai ya ce ne sai ya ce wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibhama yana nuni da yatsan shi wanda ke biye da babban yatsa don asabbaba yatsan fada don waɗannan yatsu duk da ka gansu kowanne da sunansu babban yatsa laraba sai su ce mishi al-ibhamu mabi da shi sai su ce mishi asababa na tsakiya sai su ce alwusta na kusa da na ƙarshe sai su ce mishi albinsar wannan kuma sai su ce alkhinsar mun fahimta to wannan na nemi din shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna amma sai sahabin ya kauce daga cewa wayu shiru bi sababatihi sai ce wayu shiru bi isba'ihi allati talil ibhama ila al-qibla ya shi kuma da ke biye da ainihin yatsa babba sai nuni da shi sai kalli alƙibla wato waɗannan guda uku sai danƙe su haka wannan guda ɗaya sai nuni da shi shi kuma ainihin babban fa za mu ji ainihin yadda ake da shi a hadisin gaba haka hadisan suke kamar yadda muka faɗa game da jilfatul istiraha kowanne hadisi akwai abin da ya zo yake bayani dan kun ga yanzu wannan hadisin ya bayyana inda ya ai da yatsu hudu ne uku ya ce ga yadda ake dunkule su ɗayan kuma wannan ya ce sai a nuna shi to babban fa za mu ji hadisai kuma na gaba za su zo za su nuna mana yadda ake da shi insha Allah wayar ni bi basrihi ilaiha sai kuma annabi ya kafa wannan yatsa idan shi ta kallon shi ma'ana yayin da ka fara sallah dama aka ce za ka sa idan ka yana kallon inda za ka yi sujuda to amma da ka zauna zaman tahiya ka miƙe yatsan nan naka to idan ka kuma sai fara kallon wannan yatsa naka har sai ka yunkura ka tashi zuwa raka'a ta gaba ko kuma sai in ka zo yin sallama jama'a mun fahimci wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake muslimin shi ya rawaito wannan hadisi wa abu awanata wa ibn khuzaima da imam muslim da abu awana da ibn khuzaima su suka rawaito wannan hadisi wa zada fihi al-humaydi al'imam al'umaidi a cikin ainihin littafin shi ya yi ƙarin riwaya ya kawo ƙarin riwaya fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad a cikin takarda ta 131 juz'in a fuska ta farko wannan littafi a lokacin da ashekul allamatul albani ya ainihin yi hujja da shi ba a buga shi ba amma daga baya an buga shi da tahqiqin wani babban malamin hadisi mutumin kasar indiya mai suna ash-sheikh habibur rahman al-a'zami wani dattijo ne abokin shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne to yayi ta hakikin wannan littafi daga baya kaza Abu Ya'la haka nan ainihin Abu Ya'la shi ma a cikin littafin shi Al-Musnad a cikin lambar takarda ta ɗari biyu da saba'in da biyar fuska ta biyu shi ma wannan lokacin a ya nuna albani ya hujja da shi ne yana rubutun hannu ba a buga shi ba amma an buga shi daga baya mun yi bayani akan shi wani lokaci da muka wuce bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci an ibn umara daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce hiya nidbatu shaitan wato wannan yatsa da za ka miƙe shi din nan kana karkada shi to kamar wata kwankwasa ce kamar wata guduma ce kamar wata kwankwasa hamma abin duka ce ga ainihin shaitan la yashu ahadun wa huwa yaqulu hakaza duk mutumin da yake yin haka da yatsan shi to ainihin ba zai rafkanuwa a sallah ba to kaga yaqulu sai yayi itlaqin ainihin qaul alal fi'li wato yaqulu hakaza wanda yake cewa haka wa nasaba al-humaydi isba'ahu sai humaydi ya tsaye da yatsan shi ya nuna musu mun fahimta wato ashe magana to aiki yakan tsaya madadin magana tunda yake ya kulu haka ba sai ya ce haka akwai dalilai da dama a cikin ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-humaydi shi humaydi din malamin bukhari ne da ya gama ruwaito wannan magana sai ya ce qala muslim ibn abi maryama muslim ibn abi maryama malamin shi kenan ya ce wa haddathani rajulun wani mutum ya bani labari mun fahimta to wannan irin riwaya ba a kiranta riwayatul majhuli in dai kun fahimci bayanai na ran nan da muka akan riwaya ta majhuli wannan shi ake kira mubham wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam majhuli shine ga sunan an faɗa amma ba a san halin shi ba sai zama almajirin shi ɗaya ne rak sai a ce majhulul aini ko kuma ga sunan an faɗa ba a san halin shi ba amma almajiran shi biyu ne rak sai a ce mashi majhulul hali ko mastur amma wannan ba a faɗi sunan ba sai aka ce wani mutum to in sahabi ne sai a amince idan wani tabi'i ya zo ya ce wani cikin sahabbai ya gaya min to sai a karba amma in wani ne daga kanta da ai zuwa ƙasa aka ce daga wani mutum to riwaya ta zama mubahama kenan ta zama kurmar riwaya ba a san mutumin ba waye ne yace wa haddathani rajulun muslim ibn abi maryama yace wani mutum ya bani labari annahu ra'al anbiya'a mumassalina fi kanisatin fi sham wannan mutum ya ce ya ga an zana hoton annabawa a cikin wata coci a ƙasar sham ƙasar siriya domin dama can asalinsu su kiristoci ne fi salatihim ya ga wato kiristoci sun zana hoton annabawa a cikin cocinansu wai sun zana annabawan suna cikin sallah ƙa'ili na haka ba annabawan sun yi haka wani sabal humaidiyu isba'ahu sai humaidi sai kafa yatsan shi sai nuna musu wato abin da ashekul albani yake nufi nan Umaydi da ya ruwaito wannan hadisi asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara kuma da riwaya ta Abdullahi dan Umar wadda take nuna falala ta miƙe yatsa din wato in ka miƙe yatsanka to wannan kamar wani horo kake wa shedan ba zai matso ka ba to dama shedanin nan shi ke sa maka rafkanuwa da dimuwa a sallah aka ce to ba za ka yi rafkanuwa a sallah ba insha Allah sa'an nan sai Humaydi ya ce malamin shi mai suna Muslim dan Abi Maryama ya ce a ƙasar sham ya ga wata coci a cikinta an zazzana hotunan annabawa annabawan nan suna sallah duk sun miƙe yatsunsu a wajen tafiya abin da humaidi yake nufi wato ya nuna kwatankwacin sallar annabawa ta da ita ma ta kamanci sallar mu kenan don gashi suna suna ɗaga yatsa a ciki qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa hadhihi fa'idatun nadiratun ghariba wannan fa'ida ce da take tare da cewa tana da wahalar samu akwai karancin inda ake samun ta sai dai nan inda muka same ta sannan garibiya ce ta hanya ɗaya ta zo mana sai dai wa sanaduha ila rajuli sahihun isnadin wannan magana har zuwa ga wannan mutum to isnadi ne mai inganci ma'ana tun daga kan humaidi humaidi mutumin kirki ne babban malami ne nagarta ne cikakkiyar hadda musulmi dan abi maryama shi ma haka to shi musulun dan abi maryam ya ce wani mutum ya bani labari to tun daga kan humaidi har zuwa kan malamin shi maganar ta tafi daidai mutanen kirki ne sanadi ne mai inganci to shi mutumin ne dai ba a san kowa ne ne ba jama'a mun fahimci wannan to dama wannan ai ba hadisi ne aka ce ba wannan ba hadisi kenan ba asari kenan ɗaya kenan sannan wannan ba marfu'i kenan ba mauqufi kenan magana maqtu'i kenan wato wani mutum cikin tabi'ai ya ba da labarin kaza ba shari'a ake kokarin kafa maka da shi ba sai dai ana son a yi mushahada ne a tabbatar a ƙara tabbatar maka da wata magana wadda ka sani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa kana idza ashara bi isba'ihi wa ba'a ibhamahu ala isba'ihi alwusta annabi ya kasance idan yana nuni da wannan yatsa nashi na nuni dan ali to sai ya ɗauki babban yatsan shi ya ɗora a kan yatsan shi na tsakiya dama mun ce waɗannan yatsu uku gashi ka haɗe su haka ko ka nuna wannan na nuni ɗin ko to babban muka ce to hadisi bai bayyana ba to wannan hadisin kaga da ya zo sai ya ce to babban yatsan sai annabi ya ɗora a sama haka an fahimta sai ya ɗora sai su tafi a tsaye tare da shi da wancan wanda ya nuni sai su tafi tare an fahimci wannan gwaru-gwaru misali ko yawa insha Allah to wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wa abu awana da al-imamu abu awana wa taratan wani lokacin kuma kana yuhalliqu bihima halaqatan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan babban yatsa sai ya kewaye da yatsan tsakiya da ainihin yatsan da ke kusa da na ƙarshe ɗan kewaye su haka madadin ya ɗora su tafi tare haka sai ya lankwaso shi haka sai ya ɗora akan waɗannan yatsu guda biyu na tsakiya an fahimta to ɗayan abu nawa kenan ɗayan abu biyu to wannan shi ake nufi da ikhtilafu tanawwu wani lokacin ka yi wannan haka wani lokacin ka yi haka to yanzu jama'a ina son ku tsaya ku kalli hadisan nan da kyau yanzu waɗannan hadisan kuka kalle su da kyau kowane ɗaya bai wadatar wa ɗaya ba sai da aka haɗa su sannan aka samu abu ɗaya ko to haka duk hadisan sallah haka suke yanzu wancan hadisin farko da muka karanta mun ji yatsu uku yace ga yadda za a yi na hudu yace ga yadda za a yi to wannan babba fa bai yi magana shi ba gaba ɗaya to sai a ce shikenan yanzu wannan ya nuna wani lokacin annabi baya aje shi a ko ina a'a sai a ce a ɗauko wani hadisin wanda ya bayyana inda annabi yake aje shi to wani lokacin annabi sai ya haka wani lokacin sai ya haka sallallahu alaihi wasallam ina fatan jama'a sun fahimci wannan wato wani lokacin ya ɗora shi sai tafi tare da wannan yatsa na nuni wani lokacin kuma sai ya kewaya shi haka sai ya hau kan waɗannan guda biyu da ke tsakiya da na kusa da ainihin na ƙarshe da kuma wanda yake a tsakiya sai ya ɗora su mun fahimci wannan ya ɗora akan wusta da kuma ainihin a albunsar mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu to wannan hadisi al-imamu abu awana shine ainihin ya ruwaito shi ko da yake bari mu karanta wannan na shida tukuna wa kana ako wa kana rafa'a wa kana yarfa'u isba'ahu wa kana idza ko rafa'a wato akwai nuskar da ta zo da kuskure wa kana rafa'a isba'ahu a'a wa kana idza rafa'a isba'ahu yuharrikuha yad'u biha an fahimci wannan da kyau wa kana idza rafa'a isba'ahu annabi ya kasance in ya daga wannan yatsa nashi yana nuni ko to yuharrikuha yana yana motsa shi yad'u biha har zuwa wurin addu'a abin da ake nufi da hadisin kenan motsa yatsan in ka fara tun daga farkon tahiyarka har sai dab da inda za ka yi sallama shine za ka daina domin bayan da kai tahiya sai kai salati sai addu'a daga addu'a sai ne sai ainihin sallama shine ma'anar yad'u biha ba wai yana roƙon Allah da yatsan ba yana kada yatsan tun daga farkon tahiya har zuwa sanda zai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sabanin abin da wasu suke yi da zaran musamman suna bin liman suka gama tahiyar su sai ga sun daga yatsan su sun jefar haka shikenan wai liman kai marmaza kai muke jira ki ba haka ake za a ci gaba da ya kaɗawan ne tun daga farko har ƙarshe to hadisai su suke fassara junansu jama'a ba miƙe yatsa daban ba kuma kaɗawan daban a duk abu ɗaya ne wato ba ana nufin wata ran ka tsaye da yatsan ka car haka wata ran kuma ka kaɗa ba a'a hadisin duk guda ɗaya ne dan na san wannan hadisin na daga cikin hadisan da aka yi mishi wannan kuskuren fahimta ana ganin wata ran ka tsayar da yatsan car haka wata ran kuma ne ka kakkaɗa a'a koyaushe kadawar za ka rinka yi li'anna taharika aw al-isharata la tanfi taharik dan cewa yana kadawa bai kuma kore cewa yana nuni da shi ba domin kadawan kadan ne ba kada ne ane ana lankwashe shi haka ba a kadawa ne dan kadan haka mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka asalin matsalar da ta faru a wannan hadisi kamar yadda zamu zo mu ji wato hadisi ne guda daya sai malamin da ya karantar sai mafi yawancin ɗaliban shi sai suka ruwaito cewa malam ya karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nuni da yatsan shi sai ɗalibi kwaya ɗaya asimu ibnu kulaibin an abihi sai ya royi ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaɗa yatsan sai wasu suke ɗaukan cewa yana kaɗawa to kuma ya rushe waccan magana kenan don haka sai suka ce riwayar shi asimu ibnu kulaibin an abihi cewa annabi na kaɗawa shazza ce don haka suka ce bai halatta a rinka kaɗawa ba sai aka ce ba ta haka ake samun shuzuzi ba domin bai saɓa ba don waɗancan sun ce ya yi nuni da yatsan shi wannan kuma ya ce ni kuma malam ya ce ya kaɗa ai ƙarin ilimi ne ya zo da shi ma'ana da ya miƙe yatsan kuma sai ne sai rinka ainihin kaɗawa mun fahimci wannan da kyau ko don haka ko da yaushe kada yatsa ake yi jama'a kuma yatsan kwaya ɗaya ne ainihin ake ɗagawa ba yatsun hannaye biyu ba duka kamar yadda zamu zo mu ji yatsan na hannun dama kawai ake kuma tun daga sanda ka zauna tahiyarka har zuwa ka ainihin yi sallama ko kuma har zuwa ka miƙe sa'an nan ba a ɗagawa a wajen jilsatul istiraha ba a ɗaga yatsa ba a ɗaga yatsa a ainihin zaman tsakanin sujuda guda biyu daga wurin zaman tahiya na farko sai zaman tahiya na biyu nan ake ɗaga yatsan ana kaɗawa to wannan ainihin hadisi gashi al-imamu abu dauda ne ya ruwaito su hadisan guda biyu don haka ko ga ya haɗa su ya fitar da su والنسائي وابن الجارود ده امام النسائي ده ابن الجارود dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi sun fitar da shi ibn al-jarud ya fitar da wannan hadisi fil muntaqa a cikin littafin shi mai suna al-muntaqa wato littafin al-muntaqa littafi ne asalin shi mujalladi guda sai al-sheikh abu ishaq al-huwaini muhammad ibn hijaz ibn sharif al-huwaini almajirin al-sheikh al-allamatul albani ne wani matashi ne da Allah ya mishi baiwa a ilimin hadisi kamar yadda na taɓa ɗan taɓo muku tarihin shi kaɗan sai da ya yi karatu tukuna mai zurfi a wajen karatun boko sai da ya yi har phd sai da ya zama doctor ya samu doctorate degree nashi a harshen faransanci da yaren spain spanish sannan kuma ya zo ya dukufa ya koyi sunna a wurin muhammad nasiru dinil albani sai da ya yayi gari shi ma yanzu ya zama babban malami matashi ne amma al'amarin shi zai baka sha'awa Allah ya yi mishi buɗe Allah ya yi mishi bawa a cikin ilimin hadisi yana da littattafai da dama da ya rubuta na zo da wani lissafi na yi muku bayani nashi a karatutukan da muka baya mai suna nahyu suhuba anil buruki bin rukuba akwai kuma littafin shi kashful makhbu في في إثبات حديث الوضوء في في إثبات حديث التسمية عند الوضوء حديث cewa بسم الله أوجن الولاء wasu malamai sun ce bai inganta ba hadisin da annabi yake cewa la salata liman lam yadhkur ismallahi alaihi wanda duk bai ce bismillah ba in yazo fara alwala ba shi da alwala wannan hadisi wasu malamai sun ce bai inganta ba la wudu'a mun fahimta la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi wai suka ce bai inganta ba wannan bawan Allah ya dauki alƙalamin shi ya bincike ya tattaro hanyoyin hadisin baki daya ya tabbatar da cewa hadisin ya inganta to shi wannan din nan yayi aiki akan wannan littafi na muntaka mun gane wannan da kyau ko ya takhrijin shi da sauransu to mutanen Masar kamar yadda na taɓa bada labari suna da wasu al'ada idan ka rubuta littafi a ƙasar masar galibin su wasu suke da irin wannan al'ada sai ka ce wannan littafi wannan aiki da ne addinin musulunci na sadaukar da shi ga babana ko na sadaukar da shi ga babata ko na sadaukar da shi ga malamina ma'ana ladan wannan aikin to Allah ya ta rubuta shi ga mahaifinka kayi mishi waƙafi kenan to shine shi wannan ashekh abu ishaq al-huwaini da ya takhriji da ta hakikin wannan littafi almuntaka na ibn jarud sai ce babu wanda nake ji da shi a duniyar nan irin ashekul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiru din albani yace domin cikin ta hanyar ainihin karantarwar shi ne Allah ya ainihin shiryar da ni na tashi na karanci sunna na koye ta alhamdulillah har ya zama yanzu zan rubuta littafi sai ce to na sadaukar da ladan zuwa gare shi don haka ka duba bangon farko na wannan littafi na ainihin takhrijin hadisan muntaka din sai ka ga wannan magana yace ya sadaukar da wannan ainihin aiki ne zuwa ga babban malamin shi alkaza kaza kaza ya kambama shi ya wasa shi mun fahimci wannan da kyau sannan yace ya sadaukar da shi to shine littafin almuntaka na al-Imam Ibn al-Jarud a lamba hadisi na 208 wa Ibn Khuzaimah da al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin ainihin wato a takarda ta farko a cikin fuska ta farko takarda ta tamanin da shida mun fahimci wannan da kyau ko a cikin afwan juz'i na farko takarda ta tamanin da shida fuska ta ɗaya zuwa ta biyu abin da yake nufi kenan anan tare da cewa ya saba wa yadda ya saba in ya zama makhatut ne rubutun hannun littafi ya fara gabatar da lambar ainihin wato abin nan takarda ko to a nan saboda fuskar takardar ta zama ta ɗaya da ta biyu ne sai fara ce maka juzi'in farko takarda ta tamanin da shida fuska ta ɗaya zuwa ta biyu ta takardar da ya kwafo amma shi ma ibnu khuzaima an buga shi a yanzu kamar yadda na yi bayanai a baya wa ibnu hibbana da ibnu hibbana shi ma ya rawaito wannan hadisi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih lamba hadisi na 485 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci وصححه ابن الملقن الإمام ابن الملقن يا إنجنت ونن حديثي a cikin takarda ta 28 mujalladi na biyu ibn al-mulaqqan shi kuma sunan littafin shi khulasatul badar munir wannan littafi babban littafi ne amma har yanzu ba a buga shi cikakken shi ba sai dai an samu wani malami hamdiyu as-salafi ya ainihin yi ta haƙiƙi da takhrijin mujalladi na farko na littafin kawai khulasatul badr munir to ya inganta wannan hadisi a cikin wannan littafin nashi الشيخ الألباني يقول ولحديث التحريك شاهد حديث من نتوى النبي أنا موت أياقاكو to akwai wani hadisi wanda zai ainihin yi shaida a kan shi to abin da nake so ka fahimta shi hadisin ya inganta shi ga kan shi to amma dan ƙara mishi ƙarfi sai ya ce akwai wani hadisin wanda zai yi shaida shi ibn adiy a cikin littafin ibn adiyin al-jurjani mai suna al-kamil fi bu'afa'ir rijal a cikin takarda ta ɗari biyu da tamanin da bakwai fuskar takarda ta ɗaya wannan littafi ma a lokacin da albani ya aiki ya kwafo kenan ba a buga shi ba to amma a yanzu an buga shi a cikin mujalladi takwas duk da fihirarsa shi wa qala firawihi sai shi ibnu adiyin aljurdani ya faɗi game da wanda ya ruwaito wannan hadisi shi shahid din ba asalin hadisin ba ku fahimci maganar asalin hadisin ya inganta to amma akwai hadisin da zai shaida shi to shi wannan wanda zai shaida shi wanda ya rawaito shi sunan shi Usman ibn Muqsim Usman dan Muqsim sai shi ibn Adin yace da'ifun mutum ne mai rauni yaktubu hadithahu ya kasance yana rubuta hadisin shi mun fahimci wannan da kyau to shahid din ne fa mai rauni amma ba asalin shi hadisin ba asalin hadisin ka daya ya inganta amma wannan da aka kawo ne dan ya halatta dama wajen mushahada ka kawo hadisi mai rauni ka kawo shi ƙara zama shahid ga wani mun fahimci wannan da kyau tare da cewa shi wancan din ya zan ya inganta amma ba wai ayi jifan gafiya faido ba shi asalin tumbukakke ne shi ma wannan din tumbukakke ne ba irin wannan ake nufi ba Allah ya kiyaye misalin wannan shine yanzu kamar hadisin shafin fuska da addu'a to kaga asalin hadisin shi kanshi ba'ifin jiddan munkar ne sai kuma aka ɗauko riwaya ta muttahami wanda ake tuhuma da ƙarya kuma aka ce shi da shi to kaga biyu babu kenan mun fahimci wannan da kyau amma abin da ake nufi a samu wannan hadisi sahihi ne ko kuma hasan ko kuma mai dama dama ne kwarai da gaske sai a samu wani wanda yake ba laifi shi ma sai a haɗa su sai su karfafi juna amma wannan ya mutu wannan ya mutu in ka ƙara haɗa su ƙara kashe kansu za su yi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu to anan kaga wannan ka'ida ce ta malaman hadisi da yake da'ifun yaktubu hadisahu wato malaman hadisi wajen koyo karatun hadisi sun kafa kashi biyu akwai wanda zai je yana karatu da ka malam yana bashi karatu da ka ko da littafi amma shi ɗalibin yana ji da ka ne to irin wannan idan har aka kama shi yana rubutawa to sai a ce bai da hadda kwakwalwar shi sai a ce a daina karban hadisi wurin shi yana rubuta hadisin shi don haka in ka zo misali makaranta wurin malamin hadisi za ka yi karatu sai ka ce malami da ka zan ringa ɗauka to in ka ɗauka da ka ɗin nan to ko ka je gida kaka rubuta an ka rubuta to ka zama ba'ifi tunda tun farko ka nuna kai kanka is computerized kanka ka nuna yana da karfin rike abubuwa to don haka malam in ya biya maka sai dai ka zo da nadinka haddasana haddasana haddasana ka tashi ka tafi in ka tafi haka zaka je ka zauna sai dai kai ta tilawa shi haka amma kaka rubuta kana rubutawa ɗalibai suka kama ka sai su je sun zo rubuta tarihin ka sai su ce ba'ifun wannan mutum mai rauni ne ya ce wa malam zai iya hadda kuma sai aka kama shi yana rubutawa to irin shi ne nan ya faru dan haka tun farkon ka san da baka iya ba sai ka tafi da muwaffaka sai Imam Malik sai biya maka hadisin ka sai ka dawo in an ganka kana yi ba laifi dama haka ka je ka koyo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko qawluhu yad'u biha din nan da aka ce yana yin addu'a da wannan yatsa ko kaga zahirin ma'anar shi kenan qala al-imam at-tahawi al-imam at-tahawi yace فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة wannan ya nuna kenan annabi na kada yatsan yana kada yatsan shi har zuwa ƙarshen sallah ma'anar wannan hadisin kenan ya du'u biha ba wai yana daga yatsan bane yana addu'a haka kaga abin da na faɗa lallai sai ka dubi hadisi to su waye malaman shi yanzu al-imamu tahawi yana da littafi da nake yawan yi muku bayani akan shi cewa hadisi da kanshi shi kanshi in ya rikice maka ka kasa gane ma'anar shi sai ka duba wannan littafi shine sharhu ma'anil afar mujalladi hudu ne juz'i biyar hadisin shi zai ce maka wannan hadisin me yiwa kai ka ɗauke shi akan ma'ana ka bane to ba haka bane ga ma'anar shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu قلت ني محمد ناصر الدين الألباني الباني من لتافي سينتشي ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام wannan bayani wannan hadisi yana nuni cewa to sunna ta nuna mutum ya ci gaba da miƙe yatsan shi ya kuma ci gaba da kadawa kenan har zuwa sallama jama'a an fahimci wannan magana da kyau ko tun daga sanda ka zauna ka fara attahiyatu lillahi har zuwa kai assalamu alaikum yatsanka yana miƙe kuma kana kaɗa shi ka gama sallama to sannan sai ka ɗage yatsanka li'anna du'a qablahu domin addu'a ana yin ta ne kafin sallama to tunda aka ce ainihin wato yuharrikuha yad'u biha har zuwa ƙarshen addu'a kenan dab da inda zaka ce assalamu alaikum nan addu'a take ko to har zuwa wannan lokaci وهو مذهب مالك الامام الشيخ العلامة الألباني yace wannan magana da na faɗa cewa in ka fara ainihin kada yatsanka tun daga farkon ainihin tahiyarka har wajen sallamar ka to yace mazhabin imamu malik ne dama an ba kuma ta ba yace idan ya kawo wani hadisi a saman littafin ya faɗi malaman da suka ruwaito shi sai kuma ya tattauna dangane da su wane ne cikin malaman fiqihu suka ainihin ba da fatawa da wannan hadisi tare da cewa sunna annabi ba ta buƙatar sai wani malami ya aiki da ita sannan za a ce ainihin wato za a yi aiki da ita abin da ake so ta inganta an fahimci ma'anarta ko wani malami ya aiki da ita ko bai taɓa aiki da ita ba ita sunna tana tabbata ne da kasancewar ta sunna ba wai tana tabbata ne da aikin malami wani ba ba wai sai a ce to yanzu duk garin nan kun taɓa jin wanda ya taɓa faɗan wannan ko kun taɓa ganin wanda ya aikata wannan a'a wannan magana ce ta wauta da jahilci abin da ake so wannan magana ta inganta kuma ma'anarta kenan to a aiki da ita al-imam shafi'i ya faɗa haka a cikin littafin shi ar-risala na usulul fiqh cewa a zamanin sayyidina umar sayyidina umar ya bambance wajen diya dangane da yatsu wanda aka cire wa babban yatsa da wanda aka cire wa yatsa na tsakiya da wanda aka cire dan kurya dan karami haka ko kuma wanda yake da irin cimda din nan dan karin nan na shida to duk sayyidina umar ya bambance tsakanin hukuncinsu da wannan ne mai ya kayan kana karanta fikirin malikiya za ga sun bambance wajen abin da ya shafi diyya wannan a ce zai bada kaza wannan a ce zai bada kaza amma hadisi sahihi sayyidina umar bayan ya gama bada wannan fatawa sai aka ce bayan gashi annabi ya ce da wannan babba da wannan karami duk daidai wa daida ne sai na umar nan take da ya ji wannan magana ta inganta kawai sai ya ci gaba da bada fatawa da ita da ya ce to mu bincika abubakar ya aiki da ita a'a in dai hadisi ya inganta bi nafsihi to shi kenan sai a aiki da shi to amma saboda mutane sun waye gari in ka ce ga sunna kaza sai su ce to ai ba a samu wani malami da ya aiki da ita ba shine sai a shekul albani sai ya taimaka musu don su fahimci sunnar sai ce to gashi mazhabin malam wane ne tunda dai ku sai an dan hada da karo dai mun dan fahimci wannan da kyau ko wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikuna mafi yawancin mutane sai an dan hada da wani dan abu tukuna sannan sai su yadda wa ghairihi to wannan mazhabin imam malik ne da wani malamin wasu ila al-imam ahmad an tambaye al-imam ahmad aka ce ala gafatta malam hal yushiru ar-rajulu bi isba'ihi fi salah ko ya halatta mutum ya nuni da yatsan shi a wajen tahiya a sallah qala na'am imam ahmad yace kwarai da gaske shadidan kwarai da gaske kuwa mun fahimci wannan da kyau ko zakara ibnu hani ibnu hani shi ya faɗi wannan fi masailihi a cikin littafin shi ainihin masail an imami ahmad wato tambayoyin da ya ruwaito daga imamu ahmad a cikin shafi na 80 qultu to yanzu jama'a mun tabbatar da cewa kada ya tsaya tabbata a sunna kenan ko to amma ana son a nuna maka kasancewa akwai waɗanda suke in suka kana ya kada ya tsannan to sallar ka ta ɓaci a wurinsu wasu ma fada za su neme ka da shi kai akwai mutanen da yake so ga kana kada yatsa a sallah marmaza za su idar da sallah su murda yatsanka dan me za su ci gaba da wata raka'ar ko za su ci gaba da wata sallar wai kai da ma tunda kana motsi ma a sallar ka kai wasa kake sallar ka ta baci wai su za ka ma bata musu tasu ne dama kai ba a maganar taka to shine sai malam yake cewa qultu sai na ce ومنه يتبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم daga waɗannan bayanai da muka kawo da hadisai da zantutukan malamai za ka gane cewa kaɗa yatsa a wajen tahiya sunna ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama amina biha ahmad wa ghayruhu al-imamu ahmad da shi da wasu malaman fiqh sun yi aiki da wannan min a'immati sunna daga ainihin cikin limamai na sunna sun yi aiki da wannan kaɗa yatsa a sallah jama'a mun fahimci wannan to sai a shekul albani yayi nasiha yace falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna zalika abasun la yaliqu bis sala mutanen da suke riya cewa wai kada yatsa a sallah wasa ne to su ji tsoron Allah ba wasa bane sunna ce fahim min ajli zalika la yuharrikunaha saboda su sun ce wasa ne to su dan haka zaka ga ba sa motsa ainihin yatsan su ma a ilmihim bi subutiha tare da cewa sun san ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya takallafuna fi ta'wiliha sai su ta kokarin lallai sai sun murde wannan ma'ana sai sun kauda ma'anar sai sun kauda hankalin mutane akan wannan ma'ana bima la yadullu alaihi al-uslub al-arabi ta yadda yake tsarin larabci ma baya nuni ga haka ga yadda hadisin ya taho lafiya lau sai su kokarin karkatar da wannan ma'ana saboda kadai son zuciyarsu bai dace da abin ba wa yukhalifu fahm al-a'immati lahu kuma sai zama wannan fassara tasu ta saba wa fassarar da limaman hadisi suka yi wannan hadisi cewa kada yatsa ne wa min al-gharaib yana daga cikin magana mafi ban mamaki wadda kunne bai saba jin irin ta ba anna ba'dahu zaka ga wasu daga cikin irin waɗannan mutane yudafi'u anil imami zaka ga mutum ya tsaya yana kare limamin shi ko imamu ahmad ko wani malamin fi hadhihi al-mas'ala a mas'alar da ba wannan ba sai kaga sun tsaya suna kara Imam Ahmad ibn Hanbali mun fahimci wannan walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis-sunna ko da ra'ayin Imam Ahmad akan wannan matsala ya saba ma sunna sai kaga sun tsaya suna kara Imam Ahmad bi hujjati anna taqti'at al-imam yalzimu yalzamu minhu at fihi saboda wai su auren su suna ganin cewa in ka ce liman wani yayi kuskure to wai ka ainihin soke shi kenan ka zage shi wa adamu ihtiramihi kuma baka girmama shi ba don haka da zarar ka ɗauko wata matsala ta saba wa imamu ahmad sai ka ga suna kare imamu ahmad suke dan me zaka ce imamu ahmad yayi kuskure kaza kaza ai ka soki imamu ahmad ka ci mutuncin shi thumma yansa hadha fa yaruddu hadhihi sunna asabita sai ya manta irin wannan aiki da yake anan kuma sai tunkuɗa wannan sunna ma'ana in dai imamu ahmad kuke karewa da gaske ko to kamar yadda can kuka tsaya tsayin daka kuke kare shi to ai nan ma gashi ya tabbatar da cewa sunna ta tabbatar da kada yatsa sai ku kare shi amma tunda wannan ya saba wa son zuciyarsa anan kuma ba za su kare shi ba to kaga ashe ya nuna a can ma da suke kare Imam Ahmad suna kare shi ne dan ya goyi bayan matsalar da ta dace da son zuciyarsu wa yatahakkamu bil amilina biha sai kaga irin wannan malami yana izgilanci ga masu aiki da wannan sunna duk wanda aka ga yana kada yatsa a sallah sai ga an mishi izgilanci ana fushi da shi ana jin haushin shi wa huwa yadri aw la yadri ko dai ya zama shi wannan malami yana sana ko kuma ma ya bai sani ba anna tahakkumahu yusibu zalik yusibu aidan haula al a'imma alladhina min adatihi fihim an yudafi'a anhum bil batil bai san cewa yayin da yake maka izgilanci kai da kake kada yatsa ba to wannan izgilanci yana hadawa har da limamin da ya yarda da shi wanda yake al'adance ya saba yana kare su ya kare su da abubuwan da suke ma ƙarya ne jama'a mun fahimci wannan to yanzu da ka zo kana daga yatsa kana kadawa a sallah a wurin tahiya ya ne maka izgilanci to ai hadda imamu ahmad ma yake tunda imamu ahmad ya yarda da haka wa hum huna asabu sunna gashi annan limaman sun dace da sunna amma ba zai ainihin goyi bayan su ba sai ya zama wata matsalar da ba su dace da sunna ba sai ya zama anan kuma ake goyon bayan su bal inna tahakkumahu bihi yusibu zatan nabi sallallahu alaihi wasallama yace kai izgilanci ma da yake yi wa masu kada yatsa din nan da kada yatsan to yana taba zatin annabi shi da kanshi li'annahu huwa allazi ja'ana biha domin annabi ne ya zo mana da wannan sunna idan mutum ya zo yana yin wata sunna ka zo ka nemi shi izgilanci to ba wai shi kadai kake suka ba kana suka har da annabi yanzu kamar yadda muka samu mabarnatan malamai daga cikin malaman bid'a na garin nan da suka zo suna sukan ainihin ajinu a sallah to dan haka aka ce ku malamai duk abin da za ku ku ji tsoron Allah saboda idan barna ta taso daga malami to in ta hayo tudu ta zo wurin jahilai to sai ta ninka haka so ɗari saboda shi jahili in kai kana ga kafirci abin ne ka ce ko bai inganta ba alhali ya inganta kadai saboda hasada ko ba haka abin yake ba a halin haka abin yake kadai saboda hasada to shi jahili ba zai tsaya a nan ba in ya je sai yayi barna dan haka sai aka samu jahilai suna cewa wai ajinu dungun kuturu wai ajinu wai dungun kuturu saboda me saboda su malaman su na bid'a ba su goyi bayan abin ba dalili kenan to don haka ku ji tsoron Allah yayin da matsala ta zo wadda take ta fi ƙarfin iliminku ta wuce karatunku sai ku durƙusa ku je a koya muku ba zai yiwu kawai dukkanin matsala wadda ka sani da wadda baka sani ba ka kutsa ka ce za ka ba da fatawa a kanta Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun abin duk da baka da masaniyar shi kakka kutsa mishi yanzu kowa ya san cewa in wutar lantarkin shi ta lalace sai je duk inda mai gyara yake sai ya nemo in ba birnin shi ya lalace sai ya nemo mai gyara duk matsala sai ya je ya nemo mai gyara amma addinin musulunci in ya taso shi kenan kaɗai dan shi ne malami wanda yake tafsiri ko wanda yake karantar da kaza ko wanda yake karantar da kaza duk matsala in ta taso sai ga wai tunda ya fi almajiran shi da ke gaban shi karatu to yana ga ya fi kowa karatu madadin ya ce to ku bari za mu je mu bincika in ya je ya bincika gaba ɗaya binciken shi bai gano matsalar ba kamata ya ya bincika wane ne ya karantar da matsalar in aka ce wane ne dole ka je ka zauna ya karantar da kai ko da da can ɗalibinka ne dole ka je ya karantar da kai haka malaman farko suke yi idan ya zama wane ya san kaza kai kuma baka sani ba ko da malaminka ne sai kuma ka ga an ce shi ma ya je daga baya ya koyi karatu a wurin shi wannan shi ake kira riwayatul mudabbaj maliku ya karantar da laifi ibnu sa'adin laifi ibnu sa'adin shi ma wata ran ya je ya karantar da imamu malik sun yi cuɗanni in cuɗe ka kenan to amma zai ce to tun da dai shi ya gama iya ƙure binciken shi bai gani ba kuma da za ka tambaye shi mai ka bincika bai da kayan bincike ba littattafai sai yan littattafai yan kundaye haka kamar boka mun fahimci wannan da kyau ko mai ka bincika sai na farko sai an koya maka me za ka bincika yaya za ka bincika a ina za ka bincika in ka binciko yaya za ka ka tace bincikenka ka gabatar da shi ya zama abin da ake nema duk sai an nuna maka in ba haka ba sai matsala ta taso sai ka je ka sha dare ka kashe kwanaki kana ta binciken inda yake ba za ka ganta ba kana zuwa ka tambayi wanda ya sani sai ce ga inda za ka binciki matsalan nan to amma girman kai sai hana mutum sai ce shi duk ya gama iya binciken shi to waye koya maka bincike koya maka ake bincike koya maka ake in ba haka ba sai a hada maka littafai daki guda library sai ka kasa binciko mas'ala ya karama amma an aka koya maka yadda ake binciken mas'ala duk yawan littattafan in ka zo kana wurwur kawai ka san da zaka jawo littafin da nan da nan minti biyar ka binciko inda mas'ala take amma sai ka kwana goma sha biyar baka ganta ba tunda ba koya maka ba to ka je ka koya mana to amma wai shi yana ga tun da aka ce shi malami ne shi shikenan mas'ala ta tsare wai ba zai sake tambayar wani wata mas'ala ba da sayyidina abubakar in mas'ala ta taso sai ya bincike sahabbai dama da hagu ku ku kawo mana fatawa ku kawo mana kaza haka duk khulafa'u suke sai kaga sun zauna lafiya Allah ya shiryar da mu to shine sai ainihin malami yake cewa لأنه هو الذي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم shi ya zo mana da wannan abu to yanzu wanda yake cewa ajin yake cewa dungun kuturu misali to dungun kuturu mu koyi muke da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in ka soke mu kaga su ka kai tsalle har ta koma ga annabi kenan ka siffanta annabi da kuturta kenan da na kasa to shi yasa baki ya rinka sanin abin da zai faɗa in ba haka ba dai Allah madaukakin sarki yace bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin Allah suna nan dama da hagu suna rubuta Allah yana da manzanni mala'iku a kanka duk abin da kake faɗe ana rubutawa ranar alkiyama ka zo kana cewa mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan littafi ne ya same shi laifi karami da babba duk sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu mamilu hadiran abubuwan da kuka aikata ne gashi nan jibge wala yazlimu rabbuka ahada Allah ba zai cuci kowa da komai ba abin da ka aikata shi ne za ka samu duk abin da ka gani to ka ainihin gode wa Allah duk abin da ka gani na sharri to ka tabbatar daga gare ka ne kai ka ɗiba wa kanka wannan sharri Allah ya shiryar da mu fattahakkumu biha tahakkumun bihi yin izgilanci da wannan sunna ko jin haushin wannan sunna ko yin fushi da ita to yin fushi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kai wa malaman bid'an nan in suka ga wani kawai ya yi jilsatul istiraha sai a ce ya kai ma ka bi ne sai ka ce i farkon izala ba haka aka rinka mana ba sai a ce kai ma ka gane ne sai mu ce i to kai ma ka bi ne i wai ne ka bi wai sunna wai kai ma ka bi sunna ne wai su malaman bid'a ne a immatul bid'ati wa balala ne su wai kai ma ka bi ne wai su ba yadda za a yi fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu tun da dai da can tun farkon matsalar kafin su gano kanta sun ce ƙarya ne to wai har abada ba za su dawo su ce to jama'a fata wannan da muka ce ba haka bane gaskiya haka ne Allah ya gafarce mu kuma nan gaba duk matsala ta taso za mu yi taka tsantsan za mu bincike inda mu sani ba za mu je wurin waɗanda suka sani su sanar da mu amma wallahi in ba kai haka ba wallahi ka uku matsala duk matsala ta taso sai su ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne bayan shekara biyu sai ka ga wannan matsalar kuma sun ainihin gane a kai to dan me kuke saurin ƙaryatawa akan matsala ku daina gwada cewa ai wai duk sunna kun sani dan kun iya rikici da faɗa da yan ɗariƙa ba iyakar sunna ba kenan yaƙi da yan ɗariƙa akan wannan jawahir ma'ani da sauransu wannan matsalar daban ce kuma da sanin tsantsar sunna ɗin wannan bangare ɗaya ne shine izalatul bid'a din kenan wannan to wannan kuma iqamatu sunna ne in ka iya izalatul bid'a din sai in ka iya iqamatu sunna din dan haka aikin biyu ne in ka iya wannan ka koya ka koyi wancan ka iya shi to in ba haka ba kai na ruwan bid'a zai take ka jama'a mun fahimci wannan sa'an nan bayani na gaba shine waɗannan su kansu shehunan ɗariƙa kun san abin da yasa aka iya cin su da yaƙi kullum ina faɗe dan sun kamo ƙarya ne ba don haka ba suna da karatu to amma da suka kamo waɗannan abubuwa na ƙarya suka yi wa Allah ƙarya suka yi Muhammadu Rasulullahi ƙarya to da aka zo sai kaga wanda ke da karatu iyaka ahlari sai ya ƙure su saboda ƙarya suka yi amma ba haka ba sun iya muktasar sun iya makama sun iya dan tarani sun iya ishiriniya duk karatun da ake kasan nan sun iya sun haddace da ka sai suka je suka ɗauko wata ƙarya sai suka ce cikin addini ce dan haka matashi dan shekara talatin ko talatin da biyar ko arba'in sai kure su sai kaga suna zufa saboda ba dalili ba gaskiya to amma da a ce zunzurutun karatu za a tsaya na fiqh ai ba za su ƙuru ba sun iya karatu to amma da yake sun ɗibo wani abu wanda ba shi a cikin karatu to sai suka ƙuru don duk mutumin da baya da gaskiya akan matsala duk yawan karatun shi umuman gaba ɗaya to zai kawo akan wannan matsala misalin wannan shine misalin da nakan buga muku duk inda aka ce ɓarawo yana da ƙarfi ko kwarto ran da duk aka kama shi ka gani wanda bai kai ya ba sai kifa mishi mari sai dai sunku da kai kwarto ne shi ko ɓarawo bai da ƙarfi don me bai da gaskiya to da ya na suna waɗannan malaman ɗariƙa akan wannan ɗariƙa da suka kawo ba su da gaskiya don haka sai aka yi mutsu mutsu da su fala tasma'u illa hamsa sai dai gungunin su kawai zaka ji amma an gama da su dan ba su da gaskiya akan wannan matsala amma da matsala ce aka kifa da su ta fiqh misali ko lugal arabiya duk waɗannan babu wanda zai mutsutsuka su dan suna da gaskiya anan sun san karatu to shi yasa ake cewa ka rike gaskiya kuma ka tsaya a kanta duk inda aka juya wallahi ba za ka kifu ba ga waɗancan matasa da Allah ba mu labarin su a cikin alqur'ani iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi ba wani littafi Allah ya saukan musu ba amma saboda sun tsayu akan gaskiya sai da suka yi mutsu mutsu da sarkin garin dole aka tafi aka aka yi dabara aka kora su suka fita suka bar garin dan ne dan sarki ya samu zaman lafiya Allah ya shiryar da mu to shine malam yake cewa dan haka yin izgilanci wa sunna to yin izgilanci ne wa shi kanshi wanda ya zo da sunna din karshe sai malam yayi abin da ake kira iqtibasi fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa sai ya ɗige-ɗige kai ka ƙarasa da kanka babu wani sakamako ga mai yin haka daga cikin ku sai to ƙarashin ayar dai ta ce babu wani sakamako ga wanda ke aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayati duniya sai wulaƙanci a nan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar alkiyama kuma a koma da shi azabar da ta fita nan duniya tsanani jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa izgilanci ga sunna babu kyau jama'a ko da wanda ya kawo sunna kaga baka san shi ai kana kaunar shi ne sunnar ko to abin da zaka yi ga hikima bari a dan ƙara koya muku wanda ya kawo sunnar tun da shi baka kaunar shi kuma kana ga har abada ba kauna tsakanin kai da shi to ajiye shi gefe guda amma ya amfani da me ya faɗa mecece hujjar shi ka koma in ka je ka ga maganan nan haka ne ka rike ta tunda shi annabi kana ƙaunar shi kaga ka ci moriyar abin kenan wannan ƙiyayya kuma Allah ya yi muku hisabi kana da gaskiya akan kin shi da kake ko baka da gaskiya amma ka ce tun da dewa na ya faɗa ba ɗan ƙungiya ta bane ba ɗan ɗariƙa ta bane babu yadda zan yi in bi wallahi ka hallaka duk inda ka ji gaskiya kai riko da ita sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da kai kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wallahi in kuna manzo Allah biyayya Allah zai shirya da ku duk karatun da ka tasa gaba nan da nan sai ga Allah ya maka fatahi akai amma wallahi in ka tasa bid'a a gaba sai ka shekara ɗari a duniyan nan ahalari baka sauke shi ba ahalari baka sauke shi ba ka sauka ka dawo ka sauka ka dawo ka sauka ka dawo ai ta haihuwar yara suna bin sunna suna fahimtar karatu sun yi nisa kai kuma kana nan bid'a ta dankare ka don haka sai ka je kasashen saudi arabia kasashen sham kasashen masar sai ka samu matashi ɗan shekara ashirin da biyar talatin ya zama dokta a cikin qur'ani ko hadisi ko fiqh ko larabci ko tarihi ko wani ilimi daban saboda me sun karanta dama alhamdulillah su duk wannan gwagwarmaya an riga an yi ta da dadewa a kasashen su an wuce yanzu abin da ake nema menene kaza na daidai menene daidai tuni ba a tunanin ta kalidanci dama abuwa na su dama kowa kwakwalwar shi tana shirye ne da a ce kaza daga shari'a ya inganta abi don haka sai kaga karatun ya nemi musu sauki a wannan lokacin sai a samu matashi dan shekara talatin kana da shekaru tamanin kai a duniya kaga a idan ka aka haife shi har ya zo ya zama kasaitaccen malami ya rubuta littattafai amma kai kuma kana nan baka sauke muktasar ba kana nan yammacin duniya rana na faduwa a kanka kana ƙara baki bid'a na dashe zuciyarka shikenan kai ka hallaka Allah ya kiyaye don haka ko alfazazi sai ce fazar ha wa sharriq la yakirru bika al-gharb yace ka barka ka bar ina gab yammacin nan batta yace ka tafi gabas yace yammacin nan namu ba wurin zama bane hadisai ga sunan dai ba isai mawdu'ai munkarai duk su ake aiki da su illa nadiran saboda waɗannan hadisai da basu inganta ba su suke gina girma bidi'o'i su ne suke gina wa mutane girma don haka mutane suka fi son su amma hadisai sahihai to zaka zama salihin bawa ne ga kanan bawan Allah ne ibadur rahmani ne allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama amma waɗannan hadisai mawdu'ai da na ƙarya to abubuwa suke kawowa tarkace da hayaniya mu kuma mun fi son irin waɗannan abubuwan na tarkace da hayaniya din Allah ya kiyaye wa amma wada'ul isba ba'da al-ishara amma ajiye yatsa bayan ainihin wato ishara wani da ya fara nunawa sai kuma ya sauke yatsan shi haka aw taqyiduha bi waqtin nafi wal isbat ko kuma kayyade daga yatsa din a yayin cewa ashhadu an la ilaha sai ka daga hannun ka daga yatsan haka wal isbat da wurin illallah wai a ce nan ne kawai zaka tabbatar da yatsan a sauran wurare kuma sai ka dunkula yatsan mun fahimta wasu sun ce in ka fara tahiyya sai ka bar yatsanka a dunkula haka kana ainihin cikin in ka zo wurin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la to sai ka daga yatsa kana gama wannan kalmar shahada sai ka mayar haka malam yace fa kullu zalika mimma la asla lahu fi sunna duk waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da ba su da asali a sunna bal huwa mukhalifun laha sun saba wa sunna ma bidilalati hadha alhadisi saboda abin da wannan hadisi yake nunawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa hadithu annahu kana la yuharrikuha hadisin kuma da aka ce wai annabi ya kasance baya kada yatsan shi akwai wani hadisi da aka ce annabi baya kada yatsan shi albani yace la yathbutu min qibali isnadi wannan hadisi bai tabbata ba ta wajen isnadin shi kama haqqaqtuhu fi da'if abi dauda yace kamar da na tabbatar da haka a cikin da'if sunan abi dauda lamba hadisi na 175 walau sabata ko da a ce wannan hadisi ya tabbata fa huwa nafin to korewa yake yi ba cewa ya kada a yi ba cewa aka yi baya yi wa hadisul babi musbit hadisin da ya zo akan wannan babi kuma na cewa kana idza rafa'a isba'ahu yuharrikuha to kaga yana tabbatar da kadawan ne ko to sai malam ya dauko ta ka'ida ita ce wal musbitu muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa ko ana gabatar da shi akan wanda yake korewa wato abin da malam ke son ya ce shine ko da a ce wannan hadisi cewa annabi baya kada yatsan shi ko da a ce ya tabbata ko to ai kuma ga wani shi kuma ya tabbata cewa yana kadawa to a ka'idar ilimi idan wani hadisi ya zo ya ce annabi baya kaza wani ya ce annabi yana kaza sai a ce to a ɗauki wanda yake tabbatarwa a aje wanda yake korewa shine almusbitu muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda yake korewa sai ce kama huwa ma'arufun inda ulama'i kamar yadda yake wannan abu sananne ne a wurin malamai ka'ida ce ta usulul fiqh fala hujjata fihi lil ko lil mufati don haka babu hujja ga ainihin masu korewa masu cewa ainihin wato a kore a daina kada din nan ba hujja na farko dai hadisin bai inganta ba kuma ko da ya inganta to ba za a yi aiki da shi ba sai a yi aiki da wanda yake tabbatarwa ka'ida kenan a cikin ilimi jama mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka duk wanda ya ɗaga yatsan shi in zai tahiya to ya rinka ɗagawa namiji ko mace ya rinka kaɗawa namiji ko mace yaro ko babba sai ka je kana umarnin iyalanka da yin haka da Allah ya ce din nan wa amur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah ba wai kawai ku tashi ku yi sallah ba a'a wacce iri suka yi sai ka dubi irin wadda suka yi sai ka ga wannan ya tashi sallah yana waiwaye sai ka ce kai daga yau kaka sake waiwaye ba kyau a sallah sa musu ido za ka yi tiryan tiryan misali yanzu a ce shugaban kasa ya aiko cewa zai zo gidanka karshen makon nan in ka siyo fulawa ka siyo alkama za a yi cincin ran nan da za ka fita kasuwa ba sai ka samu kujera sai ka zauna a gefen kicin da ka ga wani kuda zai hau ke uwar gida ki gyara ki gyara saboda shugaban kasa ne zai ci ba haka ba ne to wannan sallah Allah za su yi wa ita sai ka ba su yi irin wadda suke so to haka za ka sa musu ido ka ga wannan ya yake tashi wance ya take tata wance ya take tata wance ta tashi sallah ana gano cinyarta ta baya sai ka ce ba haka ake ba wance ta tashi garin kiuya ta kisa doguwar riga ta saka dagaggen zani tana sallah ana ganin ƙwaurinta sai ka ce ba haka ba lallai sai ka sa musu ido kuma ba so ɗaya ba yau kayi gobe kayi in ka ɗan ɗaga musu ƙafa bayan kwana biyu sai ka rinka yi domin yadda ka tasa su gaba da shiryarwa haka shedan ya tasa su gaba da ɓatarwa jama'a mun fahimci wannan kuma shaidan ya fi samun nasara akan mata da yara ina za ka fahimci wannan ka dubi duk zuwa wa'azinta duk zuwa makarantarta duk malantarta in ta tashi ta tafka wani abin sai ka ce bata san harafi ba dubi yaro in aka haife shi a yayin da ake son ya ɗauki hannun shi na dama ya saka in zai ci abinci sai gan hagu yake sawa saboda shaidan ne ya tasa shi a gaba in ka ce ce bismillahi sai ya fara ci yayi nisa ka ce ka ce bismillah sai ce ya manta lallai sai ka nuna mishi to ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi har wannan ladabin a cikin hadisi sahihi wanda al-imam muslim ya rawaito annabi yake ce da wani agola nashi umar yace kai yaro in za ka ci abinci ka ce bismillah ka sa hannunka na dama kuma ka ci gabanka har ladabi irin wannan sai ka koya wa yaro dan in baka koya mishi ba to shedan yana nan kuma fa ya tasa shi a gaba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wannan yatsa naka da kake dagawa to ya fi a rinka kwada wa shedan bakin karfe wato shedan yana jin zafi fiye da ainihin a samu bakin karfe ko guduma ta bakin karfe ana ana kwada mishi ya'ani as-sabbaba wato annabi yana nufin as-sabbaba kaga anan da yake mai riwayar hadisi ne yake fassarawa ba yana nufin yatsan annabi ba tunda ya ce lahiya ita ita yatsan wato duk abin da yake guda biyu ne ko jam'i haka sai su mai da shi mace a larabci ita yatsar ta fi zafi akan shedan fiye da a kwankwatsa mishi bakin karfe sai shi mai riwaya sai ya ce ya'ani sabbaba wato annabi yana nufin as-sabbaba wannan yatsa na nuni wannan hadisi gashi ya ce ahmad ya ruwaito shi wa al-bazzar wa abu ja'farin da abu ja'farin to akwai kuskure da ya faru sai ya sa wal bakhtari to wannan wawan din bata ku janye ta abu ja'farin al-bakhtari ne shi abu ja'far din shine al-bakhtari mun fahimci wannan fil amali a cikin littafin shi mai suna al-amali a cikin lambar takarda ta 60 ainihin takarda juz'i na farko mun fahimci wannan sunan wannan malami kenan abu ja'far al-bakhtari ka duba tarihin shi a cikin siyarwa alamin nubala ta al-imam zahabi mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari